أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم muna asabar shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatunmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a jiya mun tsaya a aya na ɗari da tamanin da tara daga cikin suratu Ali Imran wanda Allah Ubangiji yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai Allah Ubangiji ya hukunta mata za ta ɗanɗana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati kuma iyaka kowa za a cika masa sakamakon abin da ya aikata ranar alkiyama faman zuhuziha anin nari duk wanda aka nisanta shi gabarin wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza hakika ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai rayuwa na rudi wanda yana da karshe wanda a cikin karatun jiya mun yi bayani akan abubuwan da ya dace a yi wa matacce ko ko abubuwan da tun lokacin da aka ga mutum ya zo gargara yana dabda dabda wafati abubuwan da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wanda za a yi masa wanda duka mun karanta su abubuwa guda goma dangane da wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata jannata faqad faza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cikin ingantaccen hadisi hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wanda yace man sarrahu an yakhruja minan nari wanda yake faranta masa rai ya fita daga wuta wa an yadkhula aljannata kuma ya shiga aljanna to fantatihi almaniyatu wa huwa yashhadu Allah ilaha illa Allah mutuwa ta same shi ya yarda da la ilaha illa Allah shine abin da na faɗa mana man kana akiru khalanihi la ilaha illa Allah dakhala aljannata wanda ya zama ƙarshen maganarsa a duniya shine la ilaha illa Allah Allah Ubangiji zai shigar da shi aljanna muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya samu cikin wanda zamu cika da kalmar shahada albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zamu tashi a aya na ɗari da tamanin da shida na manta da zuna ce ɗari da tamanin da tara muna aya na ɗari da tamanin da biyar ne yau zamu tashi a aya na ɗari da tamanin da shida Allah ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تسبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله تعالى ياتي لتبلون في أموالكم لا أجربيكم في كندوشيوينكم وأنفسكم كما لا أجربيكم في كرايكمكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم wala tasma'unna min allazina utul kitaba za ku ji daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabanin ku yahudu da nasara za ku ji abubuwa marasa daɗi wa min allazina ashraku da kuma mushrikai za ku ji azan kasiran cutarwa mai yawa na miyagun maganganu da miyagun alkaba'i da mungun fata duk za ku ji amma wa in tafiru idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin manyan al'amura yana daga cikin damara mai girma wanda Allah ubangiji yana son haka jarrabawa kamar yadda na faɗa mana a karatun da ya gabata a jarrabawa Allah ubangiji yakan yi wa bawa ne idan yana son sa wani jarrabawa yakan zama wa mutum alkhairi wani jarrabawan kuma yakan zama masa sharri amma kuma abin da aka fi so idan Allah ya jarrabi mutum yayi kokarin yadda zai ci wannan jarrabawa din Allah da yace la tublawunna fi amwalikum za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku karayan arziki jarrabawa ne wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa yana cewa irhamu minan nasi salat ku ji tausayin mutane uku azizu qaumin zalla shugaba a cikin mutane da ya kaskanta abin tausayi wa ghaniyuhum iftaqara wanda yake da wadata dukiyansa ya kare abin tausayi ne to Allah zai jarrabe ka a abin da kafi so mafi yawa abin da kafi son sa akan sa Allah ubangiji yake jarabtan ka abin da kafi so a ranka idan ka fi son dukiya ne Allah zai jarrabe ka a dukiya idan ka fi son ‘ya'ya ne Allah zai jarrabe ta a ‘ya'ya, in ka fi son mata ne Allah zai jarrabe ta a mata, idan jin daɗin duniya kake so to akan abin da Allah, sabila da shi Allah yakan duba zuciyanka ne ya ga wani abu zuciyanka ya fi so wanda ba shi ba, sai Allah ya nuna maka wannan abin wato ba komai ba ne wannan abin. Saboda Allah yana da kishi kwarai da gaske, ya ga kana son wani koma bayansa. yaga ka shaganta da wani koma bayansa yaga kana bautar da zuciyarsa akan wani koma bayansa Allah yana ganin ni din nan ni na fi cancanta ka so ni ni na fi cancanta ka ji tsoro na waje na yafi kamata ka zo wa iya ya fattaqun wa iya ya farhabun waje na ya kamata ka gudu waje na ya kamata ka ji tsoro ba wani ba wani na ba sai za Allah in yaga kana son abu Allah sai ya jarrabe ka akan wannan abu mu duba kwarai da gaske cikin rayuwarmu mu ga abinda muka fi so akan sa Allah yake jarabtar mu abinda muka fi so shi yasa ka ji tsoron ka shagalta da san duniya idan ka shagalta da san duniya ka kurumtar da zuciyarka akan san duniya to wallahi akan duniya Allah zai jarrabe ka sai ka wahala kwarai da gaske a duniya Allah da yace ya ibn adam yadda bima qasamtuhu lak Allah yace ya kai dan adam wato na riga na maka damanin arzikinka na huwa ce maka arzikinka kana cikin natsuwa ba sai ka daga hankalinka ka yi ta fafutukan wato da bai da kan gado ba a'a Allah yake na maka damanin arzikinka kai dai ka motsa amma kuma kokarinka ba wai shi zai saka tara yawan arzikin ba saboda sawabiqul himam la tahsariqu aswar al aqdar himma madaukakiya da kokari baya sa mutum ya keta kaddara ya je ya nemo abin da Allah bai bashi ba Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ka natsu na riga na kasa arzikinka na baka idan ka yarda da abin da na kasa na baka to ka hutar da kanka kuma ka nitsar da zuciyanka kuma za ka samu yardan Allah Allah ya ce amma idan ka ki haƙura ka nuna son duniya a ranka ka duka rufe idanka akan duniya Allah ya ce to zan jarrabe ka da duniya sai na jarraba ka a cikin duniya wanda tarqudu fiha rakdad dawabil barriya sai ka rasa yadda zaka saka kanka a cikin duniya saboda haka san duniya da san mata da san yaya duk abinda Allah ya duba ya ga anan ne zuciyanka ya fi karkata to Allah zai jarrabe ka akan wannan abu sosai sosai mu duba annabawan Allah Allah ya jarrabe su akan abubuwan da suke so ba ga annabi Ibrahim ba Allah sai yake masa ya yanka annabi Ismail sabila da shine farkon ɗansa kuma shi kadai yake da shi lokacin ba ma a ce annabi Ishaq ba idan muka ɗauki ruwayar cewa annabi Ismail shine azzabihu ba ma a ce annabi Ishaq ba shi ɗaya ne amma yayi mafarkin ya yanka shi washe gari ya sake mafarkin ya yanka shi wani washe gari ya sake yi sai yake ma ɗansa to ga abin da na gani fa na gani a mafarki ina yanka ka mafarkin annabawa kuma gaskiya ne yace ya abati fa almatu umar satajidni insha Allah min as-sabirin ya wanda aka ce kai zan yi hakuri ya babana hakuri dole Allah zai jarrabe ka akan abinda ka so annabi yaqub alaihi salam yana matukan san annabi yusuf sai Allah ya jarrabe shi da annabi yusuf yana son annabi yusuf ta yadda bai iya motsa komai sai ga annabi yusuf kusa da shi Allah ya jarrabe shi aka nisanta shi da annabi Yusuf sai da suka yi sama da shekara arba'in ba wanda ya ga juna tsakaninsa da annabi Yusuf yayi ta kuka yayi ta kuka har sai da idan dunansa farin cikin idansa bakin cikin idansa yayi fari yana cewa asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kazim idan dunansa suka yi bai suka yi haske ya zama to ma ya makance saboda kuka da soyayya to kwarai da gaske ka tsaya a gurin Allah duk lokacin da zuciyanka take kokarin ta kai ka wani waje ka dawo kusa da Allah Allah ne abun so wanda kake ganin abun so ne wato soyayyarsa yana da iyaka Allah Ubangiji wani daga cikin manya-manyan waliyai yana cewa wani arifi yana cewa kamar yadda Allah Ubangiji baya son ka masa shirka a cikin aikin aikinka ka yi shirka ka bauta ma wani Allah to haka Allah yana kishin ya ga zuciyanka yana soyayya da wani wanda ba shi ba Allah yana kishin haka sabila da soyayyan wanda ba Allah ba bauta ne duk wanda ka so shi ka kaunace shi to bauta masa kake yi cikin zuciyarka to da farko dai Allah ubangiji zai jarrabe ku cikin dukiyanku la tublawunna fi amwalikum Allah zai jarrabe ku cikin dukiyoyinku in ma dukiyoyin ya kare kana raye in ma kuma ka talauce baka da dukiyan kana matukar bukata Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون to Allah zai jarrabe ku cikin dukiyanku shi kansa wannan talaucin da ya maka kaka gida ka rasa yadda za ka yi da shi jarrabawa ne ba daɗi talauci annabi ma ya nemi tsari da talauci amma kuma manzon Allah bai roƙi rafahiyya ta duniya ba ba ya so jibril ya zo gurin manzon Allah ya ce ya rasulullah ya Allah ya ce son da kake yi ma al'ummanka ya lamunce maka ka roƙa musu arzikin duniyan nan ya zama ba mai talauci cikin al'ummanka manzon Allah yace ya jibrilu ka ce ma ubangiji na idan al'umma na yau sun ci sun koshi su gode ma Allah gobe in sun ji yunwa su roƙi Allah ni haka nake so Allah ya bar su abinda Allah yace zai bani ya banni da su sai ranar alkiyama na cece su shine aka saukar masa da wala sawfa yudika rabbuka fatarda Allah zai baka sai ya gamsar da zuciyanka ya Rasulullah to wannan talauci da ka ganshi wato shi kanta jarrabawa ne da yake kusanta ka da Allah ila idan an buɗa maka ka zamo mai kuɗi mai dukiya da ka nisanta da Allah ka rabu da Allah idan kaga Allah yana kuncina maka kadan in ji wasu a rufai suka ce in kaga ka roki Allah a baka dan kadan Allah yana son ka zauna kusa da shi ne kuma Allah ya ga zuciyanka ya ga alaman in an baka za ka yi nisa sai a bincina maka in an bincina maka ka je ya kare sai ka sake dawowa ya rabbi ya rabbi ya rabbi sai a sake bincina maka ya rabbi ya rabbi ya rabbi sai a ba za dai a baka da yawa ba sabila da kar gobe ba za ka dawo ka ce ya rabbi ya rabbi ba Allah kuma yana son ka ce masa ya rab ya rab babu kirarin da Allah yake so kaman ka ce masa ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah yana son wannan kirari din saboda haka Allah ubangiji da ya jarrabe ka da talauci a'a Allah ubangiji ba ba ya san ka bane yana san ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban duniya da lahira ga wake daya amma manzon Allah an yi wata uku a gidansa ba a daura ba a kunna komai na girki ba ba a ci abinci ba a'a ba wai miji na ba a ci abinci kwata kwata ba a'a ba a hura an dafa wani abu a gidan manzon Allah ba zai daura dutse a cikinsa saboda yunwa sallallahu alaihi wa sallama zai zai zai je yayi kwadugo saboda yunwa sallallahu alaihi wasallama zai ci bashi saboda amma kuma ga duwatsu suna ce ka taba mu mu zamo maka zinare wa rawadathu al-jibadu shum min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shaman fa kayfa tad'u ila ad-dunya darurata man lawlahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam muhammadun sayyidul kawnayn wa thaqalayn wal fariqayn min urbin wa min ajam to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka talauci ba shine abun tsoro ba abun tsoro shine ka rabu da imaninka duk da ana rawaito cewa a manya-manyan aka ce sayyidina Umar duk cewa aka yi sayyidina Umar ya ce law kana al-faqru rajulan qataltuhu liyastariha an-nas minhu da a ce talauci mutum ne da ne na je na kashe shi saboda mutane su huta da bala'in sa a wani kaulin kuma aka ce duk da banda ingancin magana din an dangana da wasu daga daga cikin bayan Allah akwai wanda yake kadal faqru an yakuna kufran talauci yana kusa da ya zama kafirci sabila da zai ta saka maka wasu wasi ya saka maka tunani ka zo gaban Allah kana ta tunani ka rasa yanda kake ma gaba daya saboda zuciyanka bai kai irin zuciyan arufai waliyin wanda zaka cinye talaucin ba a kai rago ne baka shige makamul islami ba gashi kuma talauci ya maka kaka gida to sallah ma idan ka zo zaka yi sai kuma sai kuma sai kuma ka rasa yayi ma zaka yi cikin sallan ma wallahi akwai wanda suka kabbara sallah suka yi raka'a biyar duk ba su san raka'a biyar suka yi ba raka'a biyar hankalin su na ina ya tafi ya yi nisa sai ta aka ce al-imamu shafi'i yana ce ra'aytun nasa kad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu an-nasu kad malu ra'aytun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu an-nasu kad zahabu رأيت الناس كم فضوا ينفضوا إلى من عنده فدة ومن لا عنده فدة فعنه الناس ينفضوا na ga mutane sun karkata gurin wanda yake da kuɗi wanda baya da kuɗi mutane sun bashi na ga mutane sun karkata wajen wanda yake da zinare wanda baya da zinare mutane sun bashi na ga mutane sun karkata wajen wanda yake da azurfa wanda baya da azurfa mutane sun watse sun bashi shine wani daga cikin masu hikima uda ba'u yake cewa يمشي الفقير وكل شيء جده والناس تبلغ دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى الأداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة هنت إليه وحركت أنيابها وإذا رأت يوما فقيرا آديا نبهت إليه وخشرت أنيابها حسبنا الله وي وي تلك ينا تفيا قومي كيفي هذا كيفي ان تلك انا تفيا تو قومي كمان ينا كيفي هذا كيفي dutsen anguwansa kamar da shi kaɗai yake shi shi sai ya zo sai shi tuntuni duk mutane za su shige lafiya lafiya amma sai shi tuntuni karan anguwansu baya haushi ma kowa sai mashi yamshi fakir wa kullu shay'in jiddu wannan su tablugu duna huwa abwaba mutane suna ganin sa zai zuba kofa tura mun kofar nan tura mun kofar nan wata rahu mamqutan yaga an tsane shi wa yaral adawata yana ganin gaba la yara asbaba bai san dalilin ba hatta kilabu yace kai har kan nuka fa idan suka ga mai kuɗi hannat ilayhi sai su zo tana diddiga kai tana kada dindi amma wa idza ra'at yawman faqiran ajiyan in suka ga talaka nabahat ilayhi sai su masa haushi su waje masa fikoki amma wannan magana ne irin na udaba'u ba wai magana ne na addini ba magana ne irin na udaba'u wanda suke da hikima wajen magana to ala ayi hali idan ubangiji ya jarrabe ka da rashi ka koma gurin Allah ka sirru ila Allah idan ubangiji ya jarrabe ka da kamar yadda Allah ubangiji ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku a cikin dukiyanku kuma za a jarrabe ku fi anfusikum a cikin kanku da kanku rashin lafiya ya kama ka rashin lafiya mai tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zunubin da idan ka aikata azumi ba zai kankara zunubin ba sallah ba zai kankara zunubin ba Allah sai ya jefa maka wani rashin lafiya dalilin wannan rashin lafiya sai Allah ya yaye maka ya kankare maka wannan zunubin naka sai yasa mutum idan ya yi rashin lafiya ana sa tsammanin wannan rashin lafiyan zai iya zama wa kafara ga zunubin sa idan musulmi ne idan musulmi ne la tublawunna fi fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku cikin dukiyanku kuma za a jarrabe ku cikin kawukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku ji maganganu daga wajen wanda aka ba su littafi gabanin ku yahudu da nasara kenan wa min alladhina ashraku za ku ji daga gurin mushrikai maganganu azan kasiran cutarwa ne yawa sai ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina idza ya sai ta canja sabila da a garin makka manzon Allah yana fama da izaya ce ta mushrikai mushrikai suna masa izaya suna cutar da shi da ya koma madina sai ya zama ga mushrikai ga yahudu ga nasara ga munafikai sai suka haɗu gaba ɗaya sai ya zama to munafikai suna nan cikin manzon Allah sahabban manzon Allah suna cutar da manzon Allah suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kuma mushrikai suna nan suna nan suna shirkarsu suna zuwa da neman su su yadda za su yi su turmushe manzon Allah ga yahudi da nasara kullum suna nan suna kawo yadda za su kore mutane ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su su su nisanta su ga barin fahimtar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake ku yi hakuri za ku ji maganganu da yawa amma wa in tasiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmi al-umur lallai wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura yana daga cikin aza'in yana daga cikin damara wanda Allah ubangiji yana son ko da yaushe ga mumini yana cikin al-hazm wal azm yana son ya ga mumini kullum cikin himma kullum cikin damara kullum cikin sifantuwa da halaye na girma da halaye na karamci to kamar irin abin da ya faru da annabawa haka yake faruwa da waliyai idan ka kama hanyar Allah za a yi ta cutar da kai a yi ta cutar da kai sai ka rasa yadda za ka saka kanka za a yi ta zagin ka a yi ta faɗa maka maganganu a yi ta maka ƙazafi a yi ta maka ƙarya a yi ta maka abubuwa abinda za ka tana sai ka ce to na kai manzon Allah ne ban kai manzon Allah ba sun ce wa manzon Allah boka sun ce wa manzon Allah mai tsafi sun ce wa manzon Allah mahaukaci me ya ba faɗa wa manzon Allah ba to annabi ma aka faɗa masa balle ni a haba duk wanda zai faɗa ya faɗa albarkacin bakin sa abin sani ba kowa bane shikenan ka hutar da kanka amma idan ka sa mu kanka damuwa wai mutane suna magana a kanka ka sa a kai dai abin da zaka kiyaye idan ka ji mutane suna magana akan ka ka bude kunnen ka kaji idan halinka ne wadda kake yi mummuna to ka fahimci cewa har wasu mutane sun san kana yi wadda za su iya tsayawa a gaban Allah su shaida akan kana yi sai ka bar wannan abun kawai ka nisanci wannan abun idan kuma kazafi suka maka ko sharri suka maka shikenan sai ka roki Allah ubangiji ya kare ka daga sharrin su inna naka tarjama ulakum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kawai sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isar mun kamar yadda Allah ya ce ma annabi fa sayakfikuhumullahu wa huwa samiul basir na'am
وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
وإذا كذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يا ما يشترون آه الله تعالى يتي وإذ أخذ الله ميثاق آه الذين أوتوا الكتاب كتنا يا رسول الله lokacin da Allah Ubangiji ya ɗauki alkawari da allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi in ka ji an ce allazina utul kitaba yahudu da nasara kenan su ne allazina utul kitaba to ka tuna lokacin da Allah Ubangiji ya ɗauki alkawari da allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi wani alkawari aka ɗauka da su latubayyinunnahu lin-nasi za ku bayyana wa mutane ba za ku koye ba wala taktumunahu ba za ku koye ba amma fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da wannan magana wara'a zuhurihim a can bayan bayan su wannan mubalagha ne Allah bai ce fa nabazuhu wara'ahum ba sai Allah ya ce fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da maganan a bayan bayan su suka sake maganan washtarau bihi thamanan qalila suka sayar da wannan maganan da wato kuɗi ɗan kaɗan suka sayar da shi da kuɗi ɗan kaɗan fabisa ma yashru ma yashtarun tur da abin da suke saya su sayar da shiriya su sayi bata Allah ya ce tur da abin da suke wannan an ce kamar yadda muka karanta a baya ka abu ibn al-ashraf da wasu jama'a na yahudawa a wani kaulin kuma fanahatu ibn azura su ne suke cikin wanda suke yin daba suna izaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna maganganu marasa daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan abin da ya faru aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ahlul kitabi wani abu ba dan bai sani ba a'a domin abin da su faɗa abin da yake cikin littafin su sai suka koyi wa manzon Allah suka ci faɗa to shine Allah ubangiji yace ai mun dauki alƙawari da su la tubayyinunahu lin-nas za su bayyana wa mutane ba za su goye ba sabila da shi goye ilimi bala'i ne ba ma a ce wai mutum ya goye ayoyin Allah ba a'a ilimi in ka tamtal uluma uljinta hatta la tara gaira jahilin wa bali in ka koya ilimi za a yi maka linzami da wannan ilimin da linzamin wutan jahannama shi yasa malamin shiru ba nasa bane malami dole yayi magana shi yasa a wani abun ake ganin laifin wani lokacin malami shi ba zai iya yana gani ido da ido ana barna ya ja baki ya shiru ba zai iya ba wani wani kuma zai iya daurewa kila yana cikin kashe kashen nan da manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wanda ya ga munkar abin kin ya kawar da hannunsa a ya kawar da baki ce a bari ya tsawatar in ba zai iya bai kawar da hannu in ba zai iya ba ya ci a zuciya shi a zuciya shine ad'afu al-imani mafi raunin imani can kulya kenan ka ji abin a zuciyanka to shi koyar ilimi ala ayi halin ba alkhairi bane idan ka san ilimi ka fada ya tabbata a ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man katama al-ilm man katama al-ilma uljima bi lijamin min an-nar duk wanda ya koya ilimi za a yi masa linzami da linzamin wutan jahannama da wannan ilimi din to kaga Allah ubangiji ya saukar musu da ayoyi kuma Allah ubangiji ya umurce su su bayyana wannan ayoyi din su bayyana wa mutane amma fa nabazuhu sai suka jefar da maganan da alkawari sabila da almisaf ya ce al'ahadu karfe almisaf shine alkawari ne karfi wanda sai da aka nanata aka nanata aka nanata sannan aka yi yarjejeniya aka kulla wannan magana to Allah ya yi yarjejeniya da ahlul kitabi akan za su isar da sakon Allah za su bayyana wa mutane ba za su koyi ba amma Allah ubangiji yace fa nabazuhu sai suka jefar da magana da alƙawarin da aka yi da su wara'a zuhurihim a bayan bayan su washtaru bihi samanan qalilan suka saya ayoyin Allah suka sayar da ayoyin Allah da abin duniya wanda bai kai ya kawo ba fa bi'sa ma kanu yashtaruna fa bi'sa ma yashtaruna wato tur da abin da suke sayarwa na ayoyin Allah su saya wani abu na jin daɗin duniya wanda bai kai ya kawo ba Allah Ubangiji ya tsare mu na'am
لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم الله تعالى يشجب دبيناوا yace la tasiban alladhina yafrahuna kada ka zaci wanda suke farin ciki suke murna bima utu da abinda aka ba su ma'ana waɗannan su kabu ibn al-ashraf da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su ya tambaye su wani abu daga cikin abubuwan da yana cikin littafin su amma sai suka boye amma kuma tambayan ba manzon Allah yayi tambaya bane akan bai sani ba a'a manzon Allah sako yake karba daga gurin Allah amma abubuwan da suke boyewa a littattafan su na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara walamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'akum ko wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin bisa ma ishtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allahu baghiya lan yunzila Allahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin 'ala ghadabin wa lil kafirina 'adhabun muhin Allah Ubangiji ya sanar da su sifofin manzon Allah duka sun sani hatta nau'in gashin manzon Allah sun sani hatta khatimun nubuwa na jikin manzon Allah sun sani hatta sifan manzon Allah da gashi komai babu abin da Allah bai faɗa musu cikin littafin sa ba gashi nan cikin ingantaccen hadisin Abdullahi ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yana rubuta cikin at-taura kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran lasta bi sakhadin wala ayyabin wala fahashin gashi nan kamar yadda yake nan cikin ingantaccen hadisi yana rubuta a cikin At-Taura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bashiru ne naziru ne ahmad ne duk yana rubuta cikin littattafan su sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun sani amma sai suka boye shine Allah yake a a boye wanda suka yin nan har ana tambayar su suna kin fada la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wanda suke farin ciki da abin da aka ba su kada ka zaci wa yuhibbuna suna zatan suna so an yi humadu a gode musu bi malam ya falu da abin da ba su aikata ba to fala ta fi bannahum bi mafadatin min al'azabi kada ka tsammaci da su tsira daga azabar Allah walahum azabun alim suna da azaba mai radadi wanda Allah ubangiji ya tanadar musu shi alqur'ani yana magana da harshen kowane zamani yana magana da harshen kowane zamani ayatu haqqin min ar-rahman muhdathatun قديمة صفة الموصوف بالكلم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرم إتاء القرآن kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa yana hukunta al'umman zamanin sa to haka alqur'ani yana magana da alko da kowane zamani yana magana da kowane waje yana magana da kowace al'umma lokacin da aka tambaye ka ilimi ka koyi lokacin da wato kake farin ciki da abin da aka baka sannan kuma kake so a gode maka da abin da baka yi ba tunda halin mutanen mu ne da yawa mutum yana Allah Allah a gode masa a girmama shi a kambama shi amma shi baya gode ma Allah baya gode wa mutane yana son ko da yake nuna shi daukacecce ne wani da ba daukacecce bane to duk mai irin wannan sifan sifofi ne na munafikai sifofi ne na ahlul kitabi wadda Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kar ka zaci za su tsira daga azaban Allah walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu na'am
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير Allah Ubangiji ya ce, Wannan raddi ne ma Yahudawa da suka ce Allah talaka ne, lagarta ne Allah ƙaunar labi na ƙalu inna Allah fakirin wa nahnu azmiya. Allah ya ji wanda suka ce shi talaka ne su ne wadatattu. Sannan wannan raddi ne ga masu rowan dukiyarsu ba su fita zakka a ciki kamar yadda muka karanta a baya. فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير الله بل هو شر الله wannan raddi ne ga Yahudawa da suke koya ilimomi da yake cikin littafin da suke koya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk raddi ne a gare su ai Allah baya bukatar komai a gurin ku ai walillahi mulku samawati wal ard mulkin abin da yake sama da mulkin abin da yake kasa duk na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai shi ya halicci abu shi yake da iko da wannan abu abu idan naka ne akwai wanda ya isa ya nuna maka iko akan wannan abu to da halittu da duniya da abin da yake cikin duniya duk na Allah ne kaman kai ne kana da kaji akwai wanda zai hana ka yanka kazarka duk wanda ka so ka yanka ta za ka yanka ta a lokacin da ka ga dama kana da kuɗi a banki akwai wanda zai hana ka kashe kuɗinka babu duk lokacin da ka ga dama ka sarrafa shi zaka sarrafa to haka ubangiji yake dangane da halittunsa yana da ikon yayi komai a lokacin da ya ga dama ba tare da wani ya ce masa ƙaƙa ba la yus'alu amma yaf'al yaf'al wa hum yus'alun ba tambayan sa dangane da abin da ya aikata halittu ne Allah yake da ikon ya tambaye su akan me yasa suka aikata kaza amma Allah ubangiji babu wanda ya ce masa tsiye ko ya tuhuma Allah ta'ala walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji mai iko ne akan komai da komai na'am
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله تعالى يشي للي الله أبنجي تو ينا سنيا جاو هم كلم ما سهنكلي su ma kafiran da suka rasa hankali ya zamo ba su imani da ba su imani da Allah ba su imani da manzannin Allah ba gashi nan Allah ubangiji yana faɗa musu akwai fa abin da zai sa idan kun duba ku tabbatar da cewa akwai samuwan Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da kasai inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilabil layli wan nahari da yanda dare yake canjawa ana zaune a ga dare yayi rana yayi dare yayi rana yayi Allah ya ce la'ayatin lil albab akwai fa aya dangane da mutanen da suke da hankali saboda Allah ubangiji yana kiran hankula ko da yaushe su zo su yi tunani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha ashe ba za su na tunani cikin alqur'ani ba wai ko an saka kwado ne an zuba zuciyarsu أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بذاتنا دوب قرآني با دا قرآني با الله بني يسوكر دا أنجا ساباني ديوا أشكم القرآن to Allah yana kiran mutane su zo su tunani mun karanta a cikin suratul baqara makatancin wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والصهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan ma Allah ubangiji yana kiran hankula wanda manzon Allah yace asara ya tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayan bai tsaya ya yi tunani dangane da ayoyin ubangiji da Allah ya lissafo su ba to inna fi khalqis samawati wal ard gashi Allah yana nanatawa cikin suratu ali imran me yasa idan muka duba farkon suratu ali imran Allah yana kira ne zuwa ga abubuwan da ya shafi tabbatar da tauhidi da tabbatar da uluhiyyarsa da kuma tabbatar da isansa alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi wanda Allah ya bude suratu ali imran da nuni zuwa ga tabbatan tauhidinsa shi kadai ne ba ya da kishiya na biyu kuma tabbatar uluhiyarsa na uku kuma tabbatar annabtan annabawa to Allah da ya bude farkon suran da waɗannan abubuwa kwaya uku to a ƙarshen suran kuma ne Allah yana kira zuwa ga hankali domin ya tabbatar da waɗannan abubuwa kwaya uku su tabbatar da uluhiyarsa su tabbatar da wahadaniyarsa sannan kuma su tabbatar da annaba wanda ya turo su gaskiya ne shine Allah ya ce a sa tunani mana a cikin al'amarin ai ko ba a ce an turo maka annabi ba kawai ka kalli kanka ka san wato akwai wanda ya halicce ka Allah ubangiji ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sararin tsammai wa fi anfusihim har a jikinsu za mu nuna musu aya ka kalli kanka da kanka za ka tabbatar da cewa akwai Allah ka kalli kanka kawai ya ishe ka shi yasa wasu suka ce man arafa nafsahu arafa rabbahu wanda ya san kansa ya san ubangijinsa su halittun Allah shawahidi ne da ajilla wanda suke tabbatar da cewa akwai Allah wanda idan ka saka tunani a cikin su kaga yanda sama take saman nan Allah ne ya halicce ta tun kafin ya halicci duniya da shekaru tun kafin Adamu ya zo duniya Allah ubangiji ya gina sama ya shirya sama kafin annabi Adamu ya zo duniya akwai wanda suka yi haraya a duniya wanda ba ƴaƴan Adamu bane zuwan annabi Adamu duniya bai kai shekara dubu goma ba kamar yadda masadiru al-masadiru tarihiya suka tabbata bai kai shekara dubu goma ba yana neman shekara dubu takwas ne bai kai dubu goma ba to ka duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya gina sama ba a taba ganin wato alaman sama ya ya ya bule ba ya bule ko ko a ce ai sama ta sama ta tsufa ana son yanzu a a canja mata rufi a a mata da kwareton a mata abin zamani ba a taba ba har yau sama bata tsufa ba Allah ubangiji ne ya halicce ta kuma ga ta nan bigairi amarin ta raunaha babu wani abin da ya toshe ta ko ya tare ta tana tsaye ne duk ƙaryan bature bai ƙara bai gama shawagi a cikin bai ma san saman ba gabaki ɗaya yayi yayi ya gane ya ya saman yake Allah ubangiji ya saka shi cikin wahani ya tura kamara masu kawo su yi zumin din sauti kyamaran yayi tafiya milamilai a sama dan ya je ya ɗauko masa hoton sama ya gaya ya sama yake sai ya gama wannan abin sai kuma ya rikice ya ga babu komai sai rudu bare gane komai ba aka ce kaman ayan qur'ani tana wajjaha shi tana tabbatar da shi akan zai gagara Allah ya ce farji albasara hal tara min futur ka ka ka koma ka kalli sama hal tara min futur kaga alaman tsagewa a sama ko ko alaman kulewa Allah ya ce koma ka kalla kaman Allah ya san da su tura kyamara ya je ya dubo musu a duba dai duba kaga alamun bulewa sun marji albasara karrataini ka sake idan ka gabe maka ba ka sake gwadawa yankalibu ilayka al-basaru khashi'an wa huwa hasir idan ka zai dawo maka ya baka labari khashi'an kana tabi ka tabi ba tare da ka samu abin da zaka dogara da shi ba saboda sama da hayaki aka halice ta wannan sama hayaki ce kamar yadda wasu suka faɗa hayaki ce to ka duba yadda Allah ubangiji ya halitta sama ya gina sama kuma saman nan a kwana nawa aka halicce ta an halicci sama ne an Allah ubangiji ya halicci sama a kwana hudu ne aka halicci kasa a kwana biyu ko ko kasa ne aka halicce ta a kwana hudu astaghfirullah aka halicci sama a kwana biyu aka halicci al'arfu a kwana daya shi ne zaman to bakwai kwana bakwai aka hayya a duniya aka shirya duniya aka fito da duniya idan ba Allah ba waye zai iya wannan lau wani wani daga cikin manya-manyan malaman musulunci filosofi wanda ina tsammanin Ibn Ashir ne yana cewa lau hadathat bi nafsi hal akwanu lajtama'a at-tasawi war rijhan da sai halittu da kansu suka halitti kansu to da kuma al'amarin ya rikice a ce halitta shi ya halitti kansa da kansa da ka halitti kanka a talaka za ka halitti kanka a mummuna da ka halitti kanka ba a basara ke ba ai duk wanda kaga zai halitta kansa to he ya nemo karshen kololuwan daraja ya halitta kansa a haka sai yasa falasifa suka halaka falasifa da hariyun falasifa qabiliyun falasifa ilahiyun wanda al-Imam Ghazali ya kassama su ya faɗa mana kashakatan su a cikin littafin sa al-Munkiru min ad-Dalal wanda suke ganin halittu su suka halitta kansu wanda suke ganin babu Allah wanda sun saka doron tunani ne da hankali suna kokarin ta hanyar tunani su gane Allah tunani kuma yana da iyaka tunani ba zai iya gane hakikanin Allah ta'ala ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masahabbansa tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi fatahliku in za ku yi tunani ku yi tunani cikin halittar Allah amma kar ku yi tunani cikin ubangiji ku sa kwayan tunani kuna tunanin Allah annabi ya ce fatahliku sai ku halaka sai ku halaka to Allah ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittin halittar samai wal ardi da kasai yadda Allah ubangiji yace waja'alna al arda mihada ko ga kasa nan yanda muka shimfida ta kuma kasan nan tana shimfida ne akan ruwa akan ruwa take amma bai taba jijjiga kuna zaune kawai sai dai idan Allah ubangiji ya so ya nuna ikon da sai ya tuwo zalzala girgizan ƙasa amma amma ƙasan tana shimfiɗe ne akan ruwa kuma baka ga yadda ta ɓule ko wani abu ba ga kuma duwatsu Allah ubangiji ya ɗaure ƙasan ta ko ta ina da manya manyan duwatsu kai ka san Allah ubangiji ya isa الذي كما يدي فدا من في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ku kallo innan wa'innan kadai za su saka ku yi imani da Allah amma sai dai shi imani haske ne da Allah yake saka shi a cikin zuciya idan Allah ubangiji ya nufi ka zama mumini Allah ya saka maka wannan hasken idan kuma Allah ubangiji bai kaddara maka ka zama mumini wato haka zaka yi ta fagamniya kai ta dayamuwa kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun ka ce Allah ka fiskanci Allah sai ka bar su yi ta wasan su cikin dayamuwa amma Allah din nan Allah ne shi yasa wani lokaci Allah in ya ga dama ya karfafa uluhiyyarsa da tauhidi ya ce wa inna ilahakum lawahid lallai Allahn ku kwaya ɗaya ne mahaliccin ku wani lokacin kuma babu tauhidi ya zama to khaliyan an tawkidi sabila da shi wanda da aka masa tawkidi din duk alamomin musu alamatul inkari sun bayyana tattara da shi sai a ce kawai wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim sai a ce Allah kuɗi ba ma sai an karfafa ba saboda in an karfafa ba ba zai yi imani ba alamomin rashin imani ya riga ya bayyana a jikinsa sai yasa al-imam al-bukhari yace kashiru al-ayn daw ash-shams min ramadi wa yunkiru al-fam ta'am al-ma'i min saqam hatta ne bai bayyana masa ba makaho baya ganin rana mara lafiya baya jin daɗin ruwa a bakinsa ko da kowa yana jin daɗi amma idan ba haka ba mutum ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli rana ya kalli wata ya kalli fitowar rana da faduwanta ya kalli yadda ubangiji tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab wannan kadai idan mutum ya saka a zuciyarsa ya kalli tasariful layli wan nahari wallahi zai sa yayi imani da Allah amma kuma haske ne man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah ya shirya da shi zaka ga ya shiryo wanda kuma Allah ya kaddara masa bacacce ne babu wanda ya isa ya mayar da shi shiryayye Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittan sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da sabanin dare da rana la ayatul li ayatul li ulil albab lalle a cikin wannan da akwai wato abubuwan mamaki wanda abin lura ne da ulil albabi gama abota hankali wannan ana kira ne zuwa ga at-tafakkur akwai abin da suke ce masa at-tafakkur akwai abin da suke ce masa at-tazakkur at-tazakkur an saka shi a wazanin ta tafakkul kenan wanda ainihin sa daga azzikru ne azzikru shi kuma ana yin sa ne bil lisan ka ambaci abu da harshen ka shine kai azzikru wanda Allah ya ce fakuruni azkurukum washkuruni wala takfurun ko fa ambace ni ko ko wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ko wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin az-zikru shine ambato da harshe at-tadhakkur kuma shine ambato da zuciya ya zaman to kana tuna abu da zuciyarka shine ma'anan at-tadhakkur shi kuma al-fikru tunani at-tafakkur kuma shine ka nutsa da zuciyanka kana tunani cikin abu to Allah yana son kai tunani amma tunanin ya zama to inda hudud ba za ka je kana tunanin yaya Allah yake yaya kamannin Allah yake da sauransu sai ka halaka in za ka yi tunani kai tunani cikin halittun Allah idan kai tunanin kai tunanin kai tunanin sai dai ka rikice ka ce fatabarakallahu ahsanal khaliqin isa ya isa gare ka ya ubangiji kai ne bari isasshe sabila da ɗan adam Allah da ya masa gangan jiki sai ya masa hankali da ya masa hankali sai ya masa zuciya gangan jiki yana idraki ta hanyar waɗannan gaɓoɓi ƙwaya biyar alhawasul kam wanda yakan isar ma kwakwalwa da labari eh haka ne shi kuma kwakwalwa a ciki akwai wani abin da ake ce masa dimag dimag shine wani saka saka saka saka saka saka saka da Allah ya saka kwakwalwar wanda wannan shine memory na mutum idan mutum ya yi filin tenin din wannan memory din kamar zai iya mance da komai nasa sannan Allah ya halitta zuciya zuciya ita ce kuma wato ita ce almarkazul jami'u wanda ya tattara komai sabila da zuciya har kundin da yake koyan asirin malakutu an saka a cikin zuciya sai dai da aka saka a zuciya an rufe da kwado sai aka saka nama da jini ya rufe shi ta yanda idan zuciyanka bai samo na Allah ba zuciyanka bai sufanta da ɗabi'an mutumin na gari ba zuciyan naka wannan abubuwa da Allah ya saka na asiran ba za su bayyana ba amma idan zuciyan ya samu taƙallub ya jujjuya ya mummusa ka horar da zuciyar da halawa ka horar da zuciyar da ibada ka yi ta tunani ka yi ta tunani shikenan sai a jifo ka cikin maidanul qalb maidanul qalb kuma shikenan sai ka shiga cikin at-tazakkur at-tafakkur shine tunani da kwakwalwa at-tazakkur kuma shine tunani da zuciya wannan shi at-tafakkur zaka yi tunani wato wanda yana da idraki ya riska abinda yasa zai iya riska wani abun kuma ba zai riska ba amma shi zuciya har ubangiji yana dauka Allah ubangiji ya ce ɗakin Ka'aba ba za ta dauke shi ba amma zuciyar mu'minin sa zai iya daukan sa zuciya zai iya daukan ubangiji shi yasa zuciya shine mahallul ma'arifa anan ne ma'arifa yake wanda bai ɗanɗana labarin zuciya ba ba zai iya bada labarin zuciya ba ke yasa masoya manzon Allah da suka ga sun rikice sun gigice kaga ana ta zagin mutum bai ma san ana zagin sa ba ba da hankali yake abubuwan ba saboda sai idan kana auna abubuwa da ma'ayirul aqli ne zaka zo kana tunanin wane zai ce kaza ko wane zai ce kaza amma shi ko wanda ya fada a kogin soyayya babu ruwansa da wani wai wane zai ce kaza ko wane zai ce kaza sabila da zuciya shine mahallul hubbi anan ne soyayya yake shi yasa masoya manzon Allah zaka ga sun kurmanci wani yace wala talumi sakrana fi hali sukrihi faqad rufi at-taklif fi sukrina anna idza lam tazuk ma'ana sharab al-hawada ana yace idan kaga mutum ya sha jiya na wai karkace masa me yasa yake bai karka tambaye shi mutum ne ya sha jiya ka kasa abinka na sayarwa a cikin wulbaro ko ka saka shi akan hanya sai kaga mai maye yana zuwa da haka kama tambayarsa me yasa kake maye ne ko da ka tattara kayanka ne kamar gefe da ka tattara kayanka ne kamar gefe tafiya da idan kace masa me yasa kake maye to kai ma dan maye ne kai ma a wani mayen kake ba a tambayin wanda yake wanda ya sha giya me yasa yake maye sai yasa shehu ibrahim yace ya lumuna ni jahalan wa aikantu anna man tajarra'a minni ishari ma zuktuhu sabba ala innani radin bi an qila jahilun fakihun wa in qalu fatabban lahu sabba duk wanda kaga ka zurfafa a san manzon Allah yana ta maka haushi yana maka ihu bai san ma me kake ciki ba shi saboda shi ilimin sa bai zo nan ba zalika mablaguhum min al-ilmi yasa wasu da yawa uzuri za mu musu kawai mu musu uzuri mu kau da kai mu kau da kai mu kau da kai mu musu uzuri kamar yadda busiri yake uzuri wa ma'aziratan ya la ihi biya wal uzuri wa ma'aziratan min ne ne wala an fatta lamtala da a ce ta san me nake yi da ba ka fara tunanin wai ne yasa nake abubuwan da nake yi ba to akwai at-tazakkuru akwai at-tafakkur at-tazakkuru shine a cikin tunani wanda ibnu ata'illahi sikandari yake cewa ma nafa al-mar'a ma ma nafa al-mar'a mithlu al-udla yadkhulu biha maidan al-fikr ba abu da zai amfani mutum a duniya kaman al-uzla ya rabu da mutane ya nisanci mutane yadkhulu biha maidan al-fikr domin ya shiga cikin duniyan tunani yayi ta tunani yayi ta tunani sayyidina hasan al-basri yake cewa fikratu sa'atin afdalu min ibadati laylatin kayi tunani na awa daya amma ba ba tunanin zaune gari banza jahilai ba tunanin malami na awa daya ya fiye kwana yana sallah tunani na awa daya shi yasa su baye a gurin su sun saka tunani a wani matsayi ne kwari sabila da tunani kofa ce da ake nufuji ta hanyar ta zuwa ga ma'arifa ma'arifa kuma shine sanin ubangiji masu bautan Allah kashi uku ne akwai al'abiduna akwai azzahiduna akwai al'arifuna al'abiduna sune masu masu bautan Allah wanda ko da yaushe suna cikin sallah suna cikin azumi suna cikin sadaka suna cikin ibadu shine a mataki na farko al'abidun akwai azzahidun wanda bayan ibada sun hada da gudun duniya da suka bauta ma Allah sai duniya ta zama ba ta da daraja a gurin su sabila da duk wanda ya ɗanɗani ɗanɗanon sanin ubangiji duk abin da ba Allah ba sai ya zamo yana da karancin daraja a idonsa idan ka san ubangiji to duk abin da ba Allah ba sai ya yi kasa a gurinka me shi ba komai bane shi babu ne shi ina yake ma shi waye shi din babu Allah shine kadai kulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun kace Allah idan kace Allah kenan kowa ka bar shi a baya babu ne shi babu ne shi ba komai bane ba zai iya komai ba ba zai cutar da kai ba da komai sai abin da Allah ya rubuta ma ba zai amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ubangiji ya rubuta maka to da akwai al'abidun akwai al akwai al'arifun al'arifuna sune al'urafa wanda ma'arifa shine lubbul lubbi na ibada duk wanda yake bautan Allah yana da gaya menene gayan mai bautan Allah gayan mai bautan Allah shine ma'rifatullah sanin Allah ma'arifan Allah kuma yakan yi ne bayan mutum ya samu al-muraqabatu wal mushahada bayan ya samu muraqaba da mushahada sai ya samu fana'i in ya samu fana'i sai ya samu al-ma'rifatu tamma amma wannan abubuwa ne da ya shafi rumuzu na sufaye ibnu taymiya yana faɗi cikin littafin sa al-fatawa mujalladi na biyar shafi na 176 idan ban manta ba yana cewa wato wa'alam ka sani anna lafazar sufiya lafazin kalmar sufaye da kalmomi irin na sufaye da mustalahatu irin na sufaye kaman kaje an ce maka fana'i kaman kaje kaman kaje an ce maka sukuru kaman kaje an ce maka sahahu da sauransu yace wannan suna da mustalahatu nasu da rumuzu nasu wanda ya shafe su ne wanda in baka sani ba kar ma ka fara shiga cikin wannan kofar yace saboda idan ka shiga cikin wannan kofar to da ka dawo khashi'an wa hasiran kana tabe kana rikice baka gane komai ba sai dai ka zo kai tawo mutane hauka sai za sai ka ji mutum wai ya dauko kashiful ilbas yana ta hauka wa mutane littafi ne da ya shafi ahlul zauki littafi ne na sunbani kai ko ba suji ba yaya za a yi kai kai kai kai lakadin wannan littafin din ba zai yiwu ba annan cikin fatawal kubra majmu'ul fatawa kai ne ibnu taymiya din yace sufaye idan ka ji sun ce maka ru'ya kan sun ce maka gani wato ru'yatullah ganin Allah ganin Allah ganin Allah yace ka sani ba wai suna maka magana ne gani irin na kwayan ido ba ba abin da suke maka magana ba kenan suna maka magana gani ne irin na zuciya har ya haka yake wani maganan wani daga cikin salihai wanda yace na ga ubangiji da idan zuciya yace in ka ji sun ce maka ru'ya na ga kaza to na gani ne da idan zuciya ba da idan fiska ba saboda idan fuska baya ganin Allah wanda ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa ya faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi wasu ruhuzu na sufaye musamman akan fana'i wanda zamu zo wata rana mu dauko wannan babin mu bude wa mutane sabila da ta wannan kofar ne makiya musulunci wanda suke yakan sufaye sabila da duk wanda yake yakan sufaye musulunci yake yaka zahiran sabila da sufaye su suka yada musulunci su suka shigo da musulunci nan garbu Ifriqiya duk wanda ya karanta tarihi ya san sufaye suna da daraja ta farko cikin yada musulunci a garbu Ifriqiya kowa ya sani kowa ya sani ko al'adabun Najeri ka dauko domin ka karanta su wane ne suka yada musulunci a Najeriya su waye suka yi jihadi a Najeriya zaka ce ala ra'asihim al-mujaddid al-shaykh Usman ibn Fodiyo ko sufi ne bakadire ne ga baitin dan uwansa Abdullahi Gondo yana yaban jaruman da sadaukan da aka yaji da su a fagen fama yana ce hamdan wa shukran li rabbil wahidin adin ala alaki qudatin min bani qari ala ayadi jumu'in min jama'atina muhajirin wa fihim jam'u ansari amamahum da'awatul qadiri lana amamana wajibatul jam'i kufari yaquduhum dalla fi kaymin wa fi rijlin gashi nan yana nuna maka da'awarsu da'awa ce ta kadiriya wanda in ka karanta zaka sani kadiriyan nan kuma kowa ya san ɗaya ne daga cikin ɗarikun sufaye kowa ya sani ɗaya ne daga cikin ɗarikun sufaye shehu usmanu ba kadire ne ka ɗauko duk manya-manyan wanda suka yi jihadi suka yaɗa musulunci wallahi za ka samu sufaye ne duk wanda ya haɗa kan sufaye ya musu kudin goro ya kafirta su wallahi tallahi ba musulmi bane ba musulmi bane in sufaye ba musulmi bane ba musulmi a duniya ba musulmi a duniya idan ka ce sufaye suna ce abota musu kar abota ma Allah me yasa lokacin da suka zo ba cewa suka yi wa mutane ku bauta mana ba suka ce abauta ma Allah lokacin kuna ina ku ba a ma kirkirin maniyin ku ba ma ba a ma kirkiro iyayenku da kakanninku ba amma sai ana wajjaha mutane wanda ba su da ilimi ana wajjaha su yanda za a dama idan an rushe su kai an riga an rushe musulunci babban malamin nan ibnu taymiya duka abubuwan da sufaye suke faɗa na rumusu sufiya su ya fito da shi amma saboda haɗinci da almundahana wasu sun ɓoye a ɗauko al'ubudiyya a karanta a ga yanda ibnu taymiya yayi bayanin kashe-kashe na fana'i kashi-kashi na fana'i da fana'in sufaye da yadda mutum in ya shiga fana'i yake rikicewa yake maganganu da ya fita cikin na ɗaki na iyalin hankali duk ibnu taymiya yayi wannan bayani sun sani kuma amma sai suka ɓoye wanda abubuwa ne duka ma'arif ne na musulunci ma'arif ne na musulunci ibn qayyim al-jawziya cikin madarij salihin duk ya fito da shi tilla tilla ya baje dakko al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان na ibn taymiya za ka ga yadda ibn taymiya yayi bayanin ilimin zahiri da batini wanda duk sufaye sun karantar da wannan cikin ulum din su amma yanzu za a ce maka ilimin zahiri da batini shine hakika idan kai ka yarda da ilimin zahiri da batini kai dan hakika ne idan ka yarda da cewa da akwai wato mushahada kai dan hakika ne in ka yarda akwai muraqaba kai dan hakika ne saboda zalunci da rashin da rashin da rashin adalci rashin adalci wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa yanda ibnu taymiya ya siffanta yadda sufaye suke nufi da kalman ar-ru'yatu a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyar yanda ibnu taymiya ya sarraha haka cikin majmu'ul fatawa sakkewu ibrahim radiyallahu anhu ya suranta cikin littafin zakashiful ilbab yace kusan cewa maganan nan na arru'yatu da ake cewa in mutum yayi fana'i yana ru'ya ya ga ubangiji ba ana nufin ru'ya ne da ƙwayoyin ido ba a'a ana nufin ru'ya ne min haythu la ru'yata wala ra'in ta yanda ba ganin ba ne ganin komai ma babu shi sai samuwan Allah irin ta ibnu taymiya ya fara irin ta ibnu al-qayyim ya fara cikin madarijus salikin amma sun ɓoye sun yi hujumi kuma akan littattafan malaman ma'aifa wanda ahalin zauki ne masu ilimi da yake nesa sai a ɗauko shi aikwatin ɗinsa a gaban jahilai sabila da a saka ma jahilai virus a zuciyarsu a nisanta jahilai da hanyar ma'arifa saboda haka Allah ya ƙara mana kan manzon Allah insha Allah gobe idan muka dawo za mu daɗa insha Allah bibiyan wannan aya sai mu ɗaura a gaba insha Allah Allah ubangiji ya ƙara mana kan manzon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana lokaci yayi ko za mu iya karanta tambaya to Allah ya sada mu da manzon Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته